أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a biyar ga wata na rajab hijira shekarar 1444 wanda ya dace da 27 ga watan farko 2023 a sati da ya gabata na gamin tsaya ayata 46 cikin suratun rum insha Allah za mu tashi ayata 47 kuma masu tambayoyi sun yawa gaskiyar magana sai dai a karanta wasu saura allah kai musa ta sama kayan tambayoyi ganin mun ji da yan ce yau biyar ga watan rajab wa tambayoyi da ababen da ake aikawa dalilin wannan wata kwarai abin yana da yawan gaske na ruhu da shiri da ƙarya da jan hankalin mutane ta hanyar ƙarya danganawa annabi sallallahu alaihi abin da bai wada ba kurin da dai a ji hankalin mutane kan yin wani abu da annabi shari'a ta ba a takaice yan uwa masala ta watan rajab abu ne sananne ba wani abu ne ba sabo kuma da bayanin da ake na cewa ba wani abu ɗaya da ya tabbata daga manzan da Allah ya aiko na wata fadala ta wata ibada ko azumi ko sallah ko wani azka a wannan wata babu ɗaya mai inganci da annabi sallallahu alaihi muna wannan magana wasu kan kawo cewa ko ba san ibada ana ragewa mutane kuzarin ibada ai ta ibada da Allah ya yi da kita da ya ce a yi bai bar kowa bai tsara abin da yake so manzo ya aiko ya karantar da mu abin da za mu yi ba ibadar Allah da ka yan wani magana ba mu muka yi ta ba namu faɗi ne cewa misali gwarzon malami hafiz bin hajar al-asqalani wanda malamai a ta albari na cewa wata uwa ba ta haida bayan shi kamar shi ba wata uwa ba ta haida kamar shi ba bayan shi aka ce hafin hajar mana mai mutum rubari wanda iya cikin malamai da wanda aka ce dukkan bangaren ulu na hadisi na ƙur'an da ba magana da tafsir to ya yi littafi na musamman ta biyu na ajar fi ma warada shahar rajab na musamman irin wani kwashe-kwashe yi littafi na musamman bayyanar da abin mamaki da aka kirkira aka sawa aka dangana ma azumin aka dangana ma wata rajabi duk shirme ne ya ce suka ce hadisan sun kasu gida biyu imma da ifi imma maudu'i imma mai rauni babu madogara mai kwari ko na karya duk abin da za ka ji wata fadala an kawo ɗanwa kaba karka wada duk wata fadala za ka ji azumin rana kaza sabdu alhamis juma'a sabdu farkon wata addu'a kaza zikiri kaza asasbar dubu kaza dubu biyu dubu kaza duk karya ce ba mai inganci da batun da wasu salma ba mai kurci shirin mutane na kwanan ya ce amma mai rauni ko ƙayyar sun haɗa shirya wannan ba maganin bace ba hafi zubin hajjar ya yi ta in su imamun nau su imamun sabi su yi maganganu na rushe duk wani abu da suka zo ba ɗaya ce yau ga amma mai inganci babu babu ɗaya mai inganci da kamar da Allah ya ko duk shiri ne kur an wa ibada idan musulmi har abin da ya tabbata a ƙur'ani ko suna fuske shi ba a gashi da daji sai kama yawa ka ya kai wata mala duk wannan hadisan na sallolin fadala na azumi na azkar kirkiri ba mutum duk iya bari a mai karya doka yayi to ba mu muka ce ba ga masu magana mutum koren jini ga wanda ya mara jimu na mukurin hudu tabbas haka ba kan kawala kurin kalin kuma nuna tsayin da shi tabin ajar fi mara fi shan rajab za ka gan shi a takaice sai mas'ala ta wani ɗan uwa ke cewa kamar da suke cewa daga wani ismail irin masu shigunmu ta hanyar sadarwa suna kanada ne suka ce suna da matsala idan sun ce wajen kusan turai na gidan ba tun shan kai ba in suka ce wajen aiki babu wurin da domin hatin asuba ba a dawowa sai sallar gari to suka ce ba su da wani wuri na ibada ganin kumcin wurin da irin yanayin wurin sai wani wuri wanda kiristoci suka ga suna wata ibada a wurin to yanzu ya za su kuma ba su da wurin sallah ba shi ba kuma kuma musulunci ba addini mai ba kawai addini waye musulunci kuma ba yanzu yanzu an wa matsalar sallah a kanisa matakinsa in ta kama aka ce in ji ba gunki a ciki umar ya sallah a cikinta da ta kama da haka tun da wurin kuna gama alama suna ibada in dai wurin ba gunki ku sallah a wurin wannan wurin masallacin Allah ne su suka saba suka saba ma Allah wurin ku bauta ta ma Allah wurin ba ku da ko daya ina ta suna ji mu dai ku yi sallah ku a wannan wurin in dai wurin ba gunki dole ne annashi annashi ku bauta ma Allah wurin dan manzo Allah ce Allah sai ya mata ko ina masallaci ne da babu kunci a wurin kurin ku sanda ku guda biyar ku jabu ka wurin ba ta ko daya sai sai mai maganar Ibrahim to zakka ko yawa ai a mai maganar shi kuma wata rigima ce kuma iya maganar cewa iya sayan dabbobi iya badawa ana kiwo daga baya ya amsa ya sai da kayan shi in ya tsargami wanda ya kiwon abin da ya kiwo tambaye shi a nan ta farko yaya zai zakar waɗannan dabbobi zai gama sauran dabbobi shi zaka ko kuwa ta biyu sefa ce da dolar ko naira azuba da gama sefa da dolar ko azuba da zinariya yan wadda farko dai musulunci iya da sauki masala ta kiwon dabba mai cin abinci a gida wadda ake turka wadda abinci za ka ba ta ba ce ba take a tabbatar ta daji babu zaka kanta ba eh babu zaka akan dabban kiwon gida ko sun kai nawa hidimar ka ta ciyar da su ta ishe ka a nan sallar sallar ta yake wa fi kullu sa'ima ta rabbina kaza yace a nan bai bayanin tsara ba bane bane ko shi kiwo na san hadisi ne to ba fi wace ba manzo Allah mata dabba mai zuwa kiwo yace a sa'ima ce mai zuwa kiwo mai cin tabbata ta take zakka nassin hadisai ba na bada ba maka yi wajen magabata mutane suka tsammani a ɗin kiwon gida ne ka iya ma da wahala ka ci kiwon gida ta ishe ka ta ishe ka wani wahala ke kamata ci kamata komi ko kamata ka ai ba riba gaskiyar magana haka ne kenan dabba kiwon gida ba shi zaka da ce maka a ce goma da tawon mazhabar shi ne ba ya duka ne goma da aka ba da abu da wani sabo ba a takaice kenan wannan kaka damu wancan ba su zaka sai dai in na kasuwa ne in ka sai da su kuma lokacin zakar kudinka ya yi ya ka hudu zakka tare da kudinka amma a karan kansa dabba kiwon gida ba ta zakka ya dabba mai cin abincin daji nan malamai suna bai magabata kaddara tana zuwa kiwo aka da sayi abinda take ci kiwon suna kama sai ka sa gidan ka gida uku mai yawa abincin kashi biyu a gida yake bata zaka sai na bilis mutum bilis ake zaka maganar mas'ala mai maganar gama naira da dolar azurwa da zinar nan rigima take ruwa gaskiya wani wuce ababen kurin da ya faɗi da mai ake ce ya ɗauko na abin bai daɗi in yanzu kun ku zo a tambaya dole ba da shi yan uwa mas'alar gama sefa da naira dolar da sefa masala ce akwai saɓani kanta mai shigon majamar fikihi na rabta alam islami haka haita kibar yi mata saudiya ai wannan zama mai zama irin wannan matsaloli abinda yake da matsala horko su magabata na sahabbai da tabi'ai sun rayu sun yi saɓani a wancan zamani kan matsalar ka gama zinariya da azurwa ka ba da zaka misali ina da azurwa dirhami 150 shi kuma 200 ne yake yin zaka sai ina da kuma dinar dinar biyar misali dinar biyar iya kamawa dirhami 50 ba zai ɗari biyu ba kaga ɗan alisar kiyasin za a kima kinan zakka ta kama ni don ina da nan biyar dinari biyar ya kama ta kami hamsin sai ɗari da hamsin ya bar zakka to wannan magana can magabata na farko ba a samu ittifaki kanta ba misali malikiya a hanaf da wasu daga cikin hanabila suna kan cewa ana iya gamawa a yi lissahi a ba da zarka tun da dai duka samaniya ce kudi ne wasu ka ce a'a imam shafi kuma masa imam shafi haka watarwar ga imam ahmad wanda irin su musulmi irin su albani na mahullah haka abu malik da misali duka suna suke goyon bayan mazaɓar masu cewa ba a gamawa zarka ba ta hauka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi babu zakka a cikin dinar sai yayi dinari 20 babu zakka cikin azurwa sai ta yi dirhami 200 musiba waje da gama wannan mazhaba irin su albani su usaimin akan suke kinan ba a gama a cikin nisabi da abu biyu me suke cewa raddi ga masu ganin aya ai kuma wancan masu cewa ana iya gama me yasa kuke cewa ba a gama sha'ir da alkama ba a gama zabib da dabino da kuma kuke da zama da zama da me yasa can kowa ya yarda kai maliki sun yarda ba a gama misali hatsi da dawa shinkawa da wake haka bar misali yanzu asalin misali zakka a yanzu tana kama ni in na misali tiya 240 a maliki kanta sai ne wake tiya 200 dawa tiya 200 gujiya 200 shinkawa 200 wajen tiya kusan dubu ko amma su ce babu zakka saboda ba a gama wani jinsi da wani haka misali shanu an yarda ina da saniya 25 ina da akuya 30 ana iya ga tunda da kima ta kai a cika ko kuwa suka ce akwai da ba a gama ba su ce idan duk wani wani kunya da ba a gama jinsi da jinsi misali za ku yadda a gama azurwa da zinariya abin da ta miki firgici kurin sai da yarwa ka tambayar da nuna da haka kuma ƙashen muhimma ta suka to idan su magabata suna magana kan wannan mas'ala akan asalin kuɗi mai sunan kuɗi ba hayaniya ba kuɗin takarda shi da ma kuɗi ne zuba shi misalin nigeria don za ku gano masu cewa ba kuɗi ba ne shirme ne yau za a wayar gari nan sati guda in kama da ke naira miliyar guda kama da ke takarda ba shi wani matakar jabulan ta shi a wani don za ka iya sa wani abin ka shi ganin ke nan sati guda shi ga zai inda azura ko zinariya matakar amuwa azura ko zinariya wani jina karya ta ba mai iyawa ba mai iya karya suna kusa idan kuma abin da Allah yi ba mai haƙƙi ce kai ta kuma ka za azura ko zinariya zama kar take wanda shi ne rigimar take tasowa a kan matsa'adar kudin takarda da wancan kudin to zama koma nan kenan a masu ganin wancan kudi na masu nan kudi ba a yi ba to na ga takar hayaniya takarda gaskiyar magana kun yan uwa kama shiga da yawa kudu mutum ne hudu ya da malada kudu kasa kasa malada ne kudu amma gaskiya akwai matsala gaskiya ba wajen maduwar kwada gaskiya shi yasa hatta hatta kawai mata saudiya da aka yi wannan zaman kan ɗaukar su a kuɗi ne jin ɗaya a kuma malamai manya suka ci a su ba su gaba amma an yi sanin jayi majori zai mai yawa suka ɗauka duk ɗaya suke shi ke naka ɗaya amma matsalolin kurin kullum mu zai daga saɓani kai dai ka huta tun da baka asara ba kuma huta ka bada kuma baka asara ba shi da kurin ya layya amma madogar kwara akwai matsala kanka wallawa alam sai mai magana a kan lokacin sallah shi zama ibrahim da shi in wannan ne mas'ala a yanzu balle sallar lokacin la'asar a zan ka ba dukkan program da ake ko na amurka ko na masar ko na umar kura saudiya ko na amurka tafi don ka ba a lokacin sallah za ga la'asar sai ta kai kare hudu ba minti kusan biyar duk wanda ya tafi da lokacin ba yan wannan mas'ala ce wanda mutane me yake duka mutane a kun ya auna ilo shi da tsawon shi wannan ba madogara ba ce asalin hadisi da ke magana ta fi kudu shi a kudu sun gama sadawu ka koma shi mana ijimai al'umma ne malmaka ba ta ba ta ɓani abinda ake cewa ilo ka fi tsawonka an ce ba a da zikin zawar sai ka hudda inuwa da zawar ta yi a kanta sun zai wani sani a cikin wani wata lokacin an ka tsaya daidai a zaune zuwa da suke a zaune su sha biyu da rabi da minti biyar da kuma an ka tsaya za ka inuwaka ta kusa rabin inuwa ta wuce rabin inuwaka a sha biyu da nabu in ka ce ka yaji inuwa tsawonka to kada biyu ma ke lasa biyu da ne ke lasa wannan ne za a biyu da rabi inuwa ita ku ta tsawonka da ta wuce ta tsawonka suka na yi ya yi lasa a biyu da rabi kenan abun ba haka ba in za a yi magana ino zillar zawar din da kake yake diba a ƙarye nawa ake a zo take shiga daga nan ne in ka ƙara ino ka in ta tsawonka shi ne da asar ta shiga yau shi ɗan wani yanzu da asar ba ta shiga ya ƙarye kusan gurba minti biyar da haka masu yin asar ƙarye uku da rabi don gaugawa ko ba mata gaskiya sun yi binne binne dan wani lokaci a wani gajiya masu yi kai ta ma abin mai gada gajiya su yi ta hudu a kuma suna ayin gurin mu je mu yi da rukunin saba yin gajiya in ka kama ka daidai na hukar su sai aiki da lokacin ka'ida gaskiyar magana a yanzu dai tun tsaye canza a yanzu dai na asar lahiyayya an yi da rukunin sa'ayi tukun sa kakari hudu kurin hudu kurin shi ne gaskiya kai da gaugawa mutu ba ba kiran sallah kun kai da haji kun kawo da kai wanda ai kiran sallah to da kai kun wannan dole wannan dole gyara kawai maka hira dole maka yin maka ijma'i ne na umma amma da hadin da zawada ita ka ka tsaya sallah iya karanta ka ta almuguni ka ba da maka abu ijma'i ne kawai da ka dole gyara Allah ya taimake mu sadakun fi hakuri Allah kai mana sai tambayoyi bismillahir rahmanir rahim
ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين نعم فمن تنجارا a yi kyakkyawar fahimta kan wancan masala suna nihi ba suna nihi ba ne su wancan suna nihi ne wajen wai zaman nisabi amma dukiyar kowace in ta ka abin suke nihi sai a nisabin azurwa daban zinare daban haka ne su yake ba sa ne ba kuma da ka ko ne ke zaman ka gama yake ba a yi a gama nisabi shi ne kuma na magana ko gama nisabi ne ba a yi na wata sai nan kuma a musu billahi sami na alimin shaitan rajim ولقد أرسلنا من قبلك رسلا رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين يعني وشي قبل تفسير من سورة الروم الله سبحانه وتعالى يتبتر na cewa hakika ga lamta na tabbatar da al'amarin hakika tabbas mun aiko arsanna min qablika rusula mun aiko da manzanni kafin kai na ce cikin tasiliya ga nan sallallahu alaihi wasallam mai tasiliya a ba mu shakuri a kwanta mai da hankali matsala da take ciki a yanzu ta wannan gwagwarmaya ta wannan adawa ba kanka aka fara ba kai ne ma na ƙarshe Allah ce mun aiko da manzanni kafin kai da dama an aiko su ila ƙaunin zuwa ga mutanensu faja'uhun bilbayyinat wannan manzan da Allah ya ko ba ku su zama da ku sun zo har ƙarfi kafin ka banza a su ma sun zo da hujjoji da abin da yake tabbatarwa manzanni ne daga Allah subhanahu wata'ala sun zo da hujjoji masu tabbata mai hankali mai rabo manzanni ne daga Allah subhanahu wata'ala amma al'amarin yadda ya kasance ya kasance fantakamna minan lalzina a jaron ta ƙarshen lamari dai za a gwagwarmai a ƙari allah ce mun yi kamu mun yi kamu na hukuma waɗanda suka bijire suka yi fajinci mana wanda suka sa suka ƙibin dokokin allah suka saba wa manzannin allah ya musu kamu na azaba don ya gama su ya ce damar cewa kana haƙan alaina nasarar mulmi wannan ce wani haƙƙi ne Allah ya ɗora ma kanshi ba abin da yake tilasta da Allah shi kuma alƙawarin Allah gaskiya Allah bai taɓa alƙawari to yanzu Allah shi ya so dan dan fadalar shi da matsayin masu imani Allah ce ya ɗora ma kanshi haƙƙi ne a kanshi zai taimaka masu imani ɗan wa kan wannan sun kama gudu a to kenan ya aka yi aka aka yi ga misali sun zaji a yaki kaza an yi hudu aka yi musulmi duk wannan abu ne na na jarrabawa kuma da cewa abin ya huto ne wanda kan tuhud za ka ga wannan abin ya huto ne daga su mummunan sun yi mamaki yaya aka yi komin inda fusu karya su samun matsala ahud ba alaƙa wata kawai ba alaƙa ce tsakanin masu imani da allah su ba wata ala na sabawa umarnin manzan da allah ya wuce ku gane magana ko suka magana ahud a kashe musulmi masu yawa a yi kaza kaza a old masala tsakanin masu imani da Allah ta'ala su ta'ala manzan sallallahu salama ya ajiye su wasu a nan wasu a can ya ce ma wannan yakan tudu kan ku kusa in mai ko ga ana yi ko da mafi daya kan ku samu ko a nan nan an fata tsaki kawai suna shekawa ana kwasa kaya shedan sai yau da wasu yan kan tudun wannan jabal urban ce to kenan za a kwashi ganima banda kan shi dan ba ni kiran ba shi ba ka zama to shi dan ba ka zama to ba bar ka shi bai ranka ba ka kiran ka iya da kudi akan duk ba yanka imanin ya ma adam kenan wannan al'amarin shi ya soko musu ɗan kan tudu ka'iban da ku ka'iban da ku shugaban ta ku tsayawa ku ji kai su kangaro shi ta Allah ta wa min umman yuturun akhira a cikin Allah a cikin Allah ce a koma sai dan duniya kuma sai dan lahira shi dan ya zaro su wannan san duniya sai suka san to shi ne Allah ce suka da suka manta Allah Allah Allah na ya aka yi aka same mu Allah ce a wannan laifin ku ne abin da wajen ku ke kuma shi ma ai kuma an samu jarrabawa ne an ci Madina an kama Madina an yi jarrabawa ce kuma dai Allah ba ta daga baya ba ta da abin da ya wakana na ba da taimakon shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi a takaice duk akai a kawo gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya da maskiyar zuwa da maskiyar zuwa ƙarya ai an samu shahidai a samu komi amma karshen al'amari na gwagwarmaya za ka gaskiya take sama ai dama da shari'a ta shahari don wata fadala ga masu imani samun shahada ba kuma ba mace ba sai samun shahada amma nasara duk akai a kawo tana ga masu tabbas duka ta baya ta jin baya wasu ma Allah halaka da al'umma gaba ɗaya amma don alƙawarin Allah ne ce kan haƙƙan alaina haƙƙi na Allah ce yana wannan mun dora kan mu Allah ya dora maka shi wannan nasarar mu taimako masu imani na kina kakka damu a ci gaba da gwagwarmaya gaskiya daga sabon sha ci gaba الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون نعم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء الله وان ake kira a kadaita da ibada shine yursilur riyah shike aiko da iskoki wanda suke gamuwa daga tekun ne daga ina su taso su hadu na san tsarin zai hada hadiri wannan aiki halal ne ba wata ma'aikata ko wata ƙasa ko na ilimi inda ake danna butan isbutar su ko akwai ci babu shi ma nan da ka ce wannan jirgin na da ka ce aka yi ni ko ko iya na samu da bitin ruwa tsaya ko iya na ruwa tsaya wana a takaice dai wannan tsarin Allah ne shi ke taro da hadirin ya hada iskar kuma ya shimfiɗa hadirin a sama yadda ya so jida-jida ne ga wani mai guda-guda ne ya baje ne gaba daya a yi sati ana ruwa wani ko ya sati ana wasu ba kawai wuri a yi ta yi kurin kuna wuri guda hadirin kuma iya nan wani kuma tahiyya ya tahiyya kada kallon ta tahiyya ya je hari kuna lokaci kuna kallon lokaci iya zawa iya zawa ya haɗe a garin ku a yi ruwa wani lokaci ya huce garin ku haka Allah ya kai tsara kayan shi shi ne mai wannan aiki shi yake hada iskokin kuma su ta da hadarin su raka hadarin a sama yadda ya so ya ce wa ya ja'alar kisafa zai sanya wani hadarin kaga jida-jida iya tasowa iya tahiya hutu aka iya tahiya jida-jida kamar haka kamata kamar duki iya tahiya yanki-yanki haka ya tsara kayan shi ya ce fatar lawadaka ya kuruji min kalali za ka ga daga wannan cikin girgijen kamar haƙi haƙin ma za ka gama ruwa iya hutowa daga cikin wannan girgiji ba wai tarki wani na ruwa kuke su a buɗe famfo tu ya zubo ba ba haka ba Allah ƙara a hadiri yake hadawa daga cikin wannan hadirin kuma hadirin kuma yin rabo ne yadda ake raba arziki na kuɗi ga wannan haka ake raba a ba wannan gari kaza a ba wannan milimetar kaza sai ga a gari guda a da makarar communicat an yi karan komin dai an yi bank komin sank an yi tuwa an yi matsawa dubu kuma hadirin shi ne kowane hadirin amma nan da yawa nan kaɗan haka allah ke raba kayan shi wata ruwa cikin sai bukari ta tabbatar ruwa ne a nan salasar ka cewa wani bawan allah iya cikin tahiya a daji sai ji ana cewa ka shayar da gonar wani aka musulmi a cikin hadiri ka shayar da gonar wani shi kenan ce iya ta yi iya ta yi iya ta yi can sai iske wani mutum a cikin gona shi iske shi a gonar ka hanyar je duk kewayen bayan da aka yi ruwa kuje wannan gona aka yi ruwa abin da zai mai kai kun yi kuma gulta kurum ba inda aka yi wannan gurin wani ɗaya ga ka wuce kuma hata ne su ashe ya karba ruwan aka wuce ya gaba kuma amma duk kewaye babu ruwa kuma gonar shi ba ya ce gawa ta malam ya zai mai tambaya malam ba Allah me mutum ka ce mai da madan bayina da dai muna mace ce me take mun tambaye ya ce a ni dai gaskiya abinda na shiga abinda na ji a sama cikin girgiji kuma amma ga abinda na isko kana cikin shi shi nake al'ajabin wani abin yaya ne lamarin ka na shi sai san ko shi san ta san ba yace barka wani abu da yake dan abin ka na ayyuka to tai abin da yake ne yace abin da san yayi na san dai ina yin wani abu na kwarai ya ce wannan gona tawa yadda nake aiki cikinta ya ce in na aiki gaba daya na aikin gona ta na ƙare ina rabawa gida uku kashi daya an ajiye abinci na da iyalaina kashi na biyu an ajiye saboda noman gaba na uku a raba fi sabirin da ya ce ta wani abin da ka yi allama wani taimakon wani abin da kai Allah ma zai mutu kun na gaji Allah Allah kai ba maka kana karkata kenan haka Allah hadin Allah raba shi ke yanda su ayi kadan ayi da yawa haka Allah tsara kayan shi yace wa ja'alhu kisfan dai wannan dai wannan hadarin yanki yanki fatara lawada ya khuruju min khilali zaka ga hadiri kai ruwa iya huta daga cikin wannan gilgiji fa idza asaba bihi man yasha min ibadihi idza hum yastabshirun idan wannan ruwa da Allah aka koro hadiri suka samu ruwa za ka ga suna jin daɗi suna korin ciki na samun fadala ta Allah su kwanala ta samun ruwa duk aka ruwa a sai wurin ciki ya ce wa in kanu min qabl wa in kanu min qabl an yunazzala alaihim min qablihi la mublisin to wannan mutane za su kasu cikin annushuwa da jin daɗi na horin ciki ya ce wa in kamun min kaban a yunan zila laihim min kaban da mabirsin ko da can da sun yanke kamna shi ke nan sun tsare an gama yawo babu ruwa ya ƙare ta wa yanzu kuma horin ciki ya zo za a ji daɗi a yi bushara yamma balle bayan hori allah kare damuna mai daɗi za ga ha abu dama an ƙare yan wanda za ka yi da komi lamari na allah ne wanda yake shi wayan hanyoyin sadarwa lokacin da aka yi yunwa ta katurban sank din mai jin bbc ko jamus a suna wajen turawa za ka je bayanan da suke kai har ta shoshi na nijar suna kada abu damacin wannan labaru da yake yi tara hankali ya ce an karanci wannan abin da samu da margu dama a nijar da margu ce cibiyar abincin nijar to gashi hori sahara ta mamaye da margu aka ce ana da sa yanzu nijar dai ta gama yawo nan ta yi shekaru daman noma an ce ta ko da amino ruwa a ce da magu ta kare ba albarka da magu ta kare allah haka suka siya wallahi ta suke da magu ta kare kurum duk abin da aka ranta ko da magu daman nan da cibi abincin to ta kare ko amino ruwa bai wa a yi abinci a gaban to kuma nijar ta tattar kwara kenan an shiga uku allah kada da mutum bai imani biyan su zuciya kai da tana neman koshewa urukun haka a samu urukun ka ga shi dai yanzu ma shekara yanzu nawa ka turban sanka a yau shekara arba'in ba ko kuwa ka turban sanka a yau eh shekara da ta takwas ta rinjin kan shekara da ta takwas kuma hayo bana masu yi noma da kyau kuma an ka da makarar an kai mai Allah ke ana yi haka yanzu ma akwai sauran wake iya cinye hutawa ana wata yanzu ma akwai wake tsawon wata na hutawa ana tsawa kuma za ka haye mai sha Allah kuma da Allah kun sauran malala mutu ya ce kenan ko da wa in kanu min qabla an yunzila alayhi min qabli da mulisin zakar cikin warin ciki ko da can kafin zawo ruwan sun yanki kamna sun tsare amma Allah ya karama ya zama cikin ni'ima cikin alƙunan annashuwa ci gaba na Allah ci gaba فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Allah ya kira ka bawa Allah ce fanzo ila athar rahmatillah bana ka tsaya bawan Allah aji hankalinka nan kira ne daga Allah subhanahu wataala bawan Allah ka tsaya ka diba sakamakon guraben wannan ni'ima ta Allah da ruwa da ya sabko bayan ƙasa ta bushe yadda ake sabko da ruwa wuri ya rayu ka ji ba ka ga kafa yi zanen da ba da motsiya ka ga yadda allah ya kira ya ƙasa bayan ta bushe ta bushe ta lalace ta ƙiƙashe amma a ga suke zai kowani ma sha Allah kan wani sharar ga bai wuri gore ka ga abu kai jin daji kai ba na kai ba gona ka ga irin wannan canji da allah ya kima ƙasa a gaban ka ne ta bushe iska na kaɗawa kalmar ya ƙare amma da ga an yi ruwa wannan wurin komi ya mutu abin da ka gani wurin wake-wake shinkawa shinkawa da abin komi in ciyawa ce ko ce ta wuzu yadda take a da bayan kuma kasar ta bushe arziki ana ka kiran ka idan ka diba wannan ni'ima ta kudura ta Allah yadda ke ma kasa ya ce inna zalika wannan al'amari mai wannan aiki lamushi ya mauta mai wannan aiki kuma shi ne ke da ikon ta da matacce bayan mutuwa wata da Allah ce ka zalika tukurjun kai ma Allah ce haka kuma wata ran za a wuru an binne an binne an binne kiyama ta tashi yadda kasan wannan tsoro da aka yi kasa ta bushe suka na kadawa ba ka ɗaya ciyawa ko irin da ko ɗaya amma a yi ruwa kaga abin da yake wannan wurin ya sake fitowa kai ma wata ran haka za ku fito daga cikin ƙasa wani jan hankali ne ga mutum tabbacin tashi bayan mutuwa mai wannan aikin shine mai wancan Allah ce huwa ala kulli shay'in qadir zina muna magana ikon tadawa ba mutuwa shi wannan Allah ne wannan aikin ma a akan komi ma kadiri mai cikakken iko ne akan komi Allah ya iko cikakke ne abin da su kuma ne ta gaba
ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لولوا من بعده يكفرون
wannan ya kanta maka raunin ɗan adam da nan da nan yake yake kamna kaga kuma shi ke nan da sarewa ce wala in arsalna rihan fara'u musfarra inda Allah zai aiko da tsanwa da shibka ta tsanwa shar ko masha Allah yanzu Allah zai iya aiko da wata iska ta shiga wannan gona ko garka kaga ta kada ta mai da wannan abun masara bara ya bushe kuma za ka ga lazallu min ba'dihi yakfurun zaka ga kuma sun manta da waccan ni'ima da Allah ya musu yanzu ga sun juye sun kafirce mu nan bai kafircewa bitin cewa ni'ima Allah ta baya in ni'ima ta zo a ji dadi a mori in jarma ta zo sai a manta da waccan ni'ima ta Allah ya halin mutum da malamar imani Allah ce gaba
فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين نعم tuna wajen dai wani abin da ke tabbatarwa Allah subhanahu wata'ala ke ba manzon shi haƙuri ya san inda aka sa gaba ga alaƙashi da mutane wa'annan mutane da kake sai taurin kai kai naka mai kira ne fa innaka la tusmi'ul mauta kai baka iya jiyar da matacce kira na ma'ana matacce a nan kafurai wanda allah bai mai rabon shirya ba kai wa'azin ka kare ka bar shi a nan yadda ka ɗarko shi baka ɗaya mai komi baka ɗaya mai komi nan shi ne ma'ana matacce wanda yake kawo ne Allah ce ne masu yau da zina sama'una wani wata ba su mula sama da yau kina nan mota wannan matacce nan shine ma'ana kawo baka iya jiye da shi kira wala tusmi summa du'a kuma la tusmi summa du'a baka iya jiye da kurma kira idan wallahu mudbiri nan kurma ne kuma ce bebe kuma beban ya bada baya kama da malam malam yaka kaga iya da iya kallon kama iya min hankali lura bakinka ya gane kana kiran shi ba kamar haka ma amma ya bada baya kana kiran kurma ya ji kenan haka mara imani kai ka bar shi anan yanda yake alƙashin wannan fahimta wannan aya a isharar da la'ana take mai ibn umar inkar wata ruwa ta tabbata cikin sulbatu ta musulmi ta tabbata ruwa bukhari ka ta musulmi na kawo ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yakin badar bayan an kare an kashe kahuri na kashewa an kama na kamawa kusan hikimar Allah yakin badar shine farkon karawa karan badar kan musulmi na kahuri kuma hikimar Allah duk mai mai jigajigar kawuran Allah hudu su kuma na kashe daga cikin babban abu jihar bai tsallaka nan ba ana kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam kai a fara yake cikin sabai zo kita sabai nan za ka ce wani nan za ka ce wani wurin annabi guda musu wurin kace wani annabi guda musu nan za ka ce wani nan za ka ce annabi ka zara wa musulmi ga kuma haka annabi samu ga wasu ko da annabi samu ga wasu da annabi ya bada an kashe na kashewa annabi sallallahu alaihi wasallam kan aka yaki duka yaki shaka yake ba da an kare kuma kuma gida kuma kama an tsere a ya tsaya ko aka kwata kwana tsayawa ke a wurin annabi ya yake kuma ya kuma tsere ya tsere daga a bai tserewa ya yake ko an tsaya tsayawa ke ya gama yau kana kuma ka ji akwai daga baya bayan tsare batar sai da kwana uku a wurin to ganin gawawaki san mara wari ya sa aka ɗau gawawaki aka tura wata rijiya akwai rijiya aka jiwa aka jiwa duk mai kawai zuwa cikin rijiya sun sha musu kai da wani bayan kwana uku umar ta sai ga annabi ya yi sirdi ya kamar sai ta za ta yi sai bi bayan shi suka je wajen wata rijiya rijiya da aka je wani gawajen annabi sai kira wane wane wane wane a da zai kira wani kawai mai mai kira su fa hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqan tilkar wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan mu mun samu alkawarin da ubangiji ya mana ya zama gaskiya a kanku ku kun samu alkawarin ku haka kuma da ce ya rasu lalla yaushe kefta hajjaba kawai ƙarshe ku ya kake magana da gawon wasu sun mutu karga gawo ya magana wa gawon kiyar sun da kana magana manzala ka ce wallazi nafsi biyadi ma an tun da asma ku annabi ya ce na rantse da wanda da ke zaki hannun na rantse da wurare da ke hannun shi ba ku yi sa bai jin abin da nake gaya musu ya ce wallakin la jibu amma ba su ɗaya ba na amsa na wata ruwa ta kasa da ce abin da ya wakana Allah ne ya raya mai su don yi musu wannan gori ya ce taƙari'an wa taubihan wani ƙiba duka tada ce annabi Allah ta dame su dan yi je da su ya musu gori ya tada musu hankali amma ba da cewa da wani arziki annabi ya yi magana mata cike shi a wannan wani wani musamman Allah ta da min albadar dan su ji maganar a bakan ƙara bakanta musu da shi ne gurin amma asali mutum ya mutu bai jin kiran wanda yake duniya bal hay kuma ka ya abdullahi ya bawo Allah ko da maka ya wanda kuma ka ya abdullahi wa idza alaka al malakani arrabika wa dinika wa nabiyika wa kullahuma allahu rabbi wa shi da kuma maka mara kuma malaikuwa haba wallahi ka laka tukan wallahi wallahi mutum da kai wallahi to da shi ka hadu da mutum da shi wata da baka iya wai mai zaka da wala abuka ba kawai wani ya iya iya duniya ba iya ba kwanta wani kuka ba kawai bawan ya bawan Allah in malaku suka tambaye ka akan abin kijinka da annabinka da din ka ce musu wuce ka ce musu kaza Allah ne da wani na wani mace shi akwai wai wai wai wai zama da abu shi ya iya ta wallahi ba nan bane ba yusabbitu Allahu alladhina amanu يثبت الله الذين آمنوا بالقول وفي الآخرة ويضل الله الظالمين كجا.
ويفعل الله ما يشاء
to kun ji abin da Allah ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah Allah shine alakar ka da Allah imanin ka da Allah tun daga duniya dama ka san Allah ka san Allah ka san addinin ka ba ta malaka maka ba can ta kare dama ka san Allah ka san Allah ka san addinin ka to Allah ya ce waɗanda suka yi imani shi Allah shi ne alƙawarin zai tabbatar musu da wannan kalma su cika da imani haka a layira ruwa ta cikin bukari ruwa ta inganta cewa ba na ruwa da aka rama fil kabar a cikin kabari ana ajiye ka ana mai da ƙasa Allah da zala ta ce mun rabuk to wannan ko ka kiyaye qur'ani da hadisai da zama da abu an kai mutumin manzani baka ba da masa mai imani na kwarai kuma ba nan ba za ku amince ba ba kwa ba za ba dama iya da imanin shi ko dama ya iya ba kwa ba za duniya ba to masu irin wannan imani ne Allah ya ce shi ga alƙawarin zai tabbatar musu da ba da amsa man rabbuk zai ce rabbi Allah dinuk islam annaban ka Muhammad sama wannan su tarbiyoyi wannan wake nan imanin alaƙar bawa da Allah take sa bawa ya ba da wannan amsa ta mala'iku da suke yi kuma shi da yake a sunna kuma kuma sunna ba ba da ba ba ku bar abin aita mai dade kamar sunna dadin sunna kenan kaga a sunna za a gargajiya za a je aike ka ba wani ma adda ulul lahu kansa kawa a saka fara kansa kawa ko za ka ulul lahu kaga mar zabani shi da kan ta su da su da su da shi ba ka adda amma a sunna shine sunna ne bace in aka binne mamaci annabi zai ce musu istaghfiru li akhikum wasallu tasbih ku roƙa ma an uwan ku gafara ku roƙa me tabbatar tambayar malaiku me kai muna mu Allah mu kullu Allah mu sabbitu Allah ka gabatar bawanka Allah ka tabbatar da shi wajen bada amsa haka mu addu'a ake mu addu'a muke maka Allah gafarta maka Allah baka da mali bada amsa amma su kuma waye waye za su kuma maka waye za su kuma maka ah Allah shi ne wani da sunna kenan kai za a daga maka kirmuru ko Allah muke Allah wannan bawan naka ka gafarta mai kurakuran shi ka gafarta mishi kurakuran shi kai ne ta kabarin shi kuma ka bashi damar mai da mu da shi ne mun mu rakiya shi ne sunna kenan to wannan shi ne kenan Allah ake wata kenan in kai mai imani mutum kware ne alaka alaka akwai alaka da ke tsakanin kai da Allah sai ka bada amsa Allah ne ubangijinka annabi ne annabinka mutunci ne addininka shi kenan Allah ya ce annabi ke ba labari daga nan sai a bude ma kabarin ka ka gan shi baki iyaka idanka a gwada ma gidanka na aljanna annabi ce mai imani zai ce rabbi aqimu sa'a Allah ta da kiyama ta da kiyama sai ta ta da kiyama ya shiga wancan gidan ya ce ki hakuri lokaci biyu ba ki hakuri wanda ka huta amma Allah ce wa zulul lahu zalimin wafi Allah masha amma mutumin banza a zalimin Allah ce tambaye za a batar da shi man rabuka ha ha la adari ba ina bane samun tambayin karamin ina kamu a ta kiya rika ta kan ha ha ta ha wani gwamnatinka ha ha ha la adari an ce mala'ika zai jirge shi da wata guduma annabi ta ina za a baka dutse da rushe ta kuma ba mutuwa za a jirge shi sai ɓace ka cika sakamakon abin doshi a ce mawar rabu ha ha ha na ajiyar ba sani ba bai ba bai ba da amsa babu amsa allah ana shi shi wa duk lau zalimi kowa kowa bushi ko ni ba mu kaba ko baka koya ba ba magana ba wani ba ko ni ba mu kaba sai da baka iya maka maka kama zani ya mu kaba koya maka ba a koya daga can ba a koya eh ba a koya ta can ba wani ne zai kwamata ba kishi maka addu'a kullum annabi ta Allah ce zai fatar da azalimi bi ibad amsa ya mai guduma uku sannan bayan malamai suke cewa idan musulmi ne amma mutumin banza bayan sha kashi zai amsa Allah kiyaye Allah kiyaye wace nan a taƙaice magana ke annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ce da mutanen badar dan Allah ya bakanta musu ne kullum haka yana Allah ce fa innaka la tusmi'ul mauta kai baka jiyar da matacce wala tusmi'u summa du'a baka iya jiyar da kurma kira idan wanda mudbirin idan kurman ya bada baya baka iya kai haka baka iya da barbar imani da wa'azi kai wajin ka bar shi yanda yake wa ma anta bi wa ma anta wa ma anta bihadil umi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun
وما أنت بهذه العمي عن ضلالته أتكيدي باك إيه شرية دمكاه دقبتا نروه ديكي تكي دي إشارة شيء باك إيه جية دمر بالإيمان إيمان إن تسلم إلا من بآياتنا wanda kake jiyarwa wa'azinka ya amane shi wanda mai yayi imani da ayoyin fahim musulmun ga iwa kuma sun mai kauya zuwa ga Allah ke mai rabon mai imani shi ne zai ji wa'azin ka yi amfani ala sa cikin masu imani
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير
الله الذي خلقكم من ضعف wannan mai ana Allah na faɗakar da mu mutuna matsayin na mutane masu rauni halitta mai raunin gaske matakai yadda Allah ya bi da kowa a cikinmu Allah wanda ake kira a kaɗaita da ibada shi ne ya halicci ku mutane daga rauni shi a nuna wani sanda ke mutanen shi jan hankalin mutanen shi ta ce ce malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwa me yasa wa ba ku da hankali ba ku neman kusuwa ku lura da hukuncin Allah matsayin Allah Allah shi ya dace ku a tsawara mataki bayan mataki an yi ƙasa mani dugun mani kwammace da na namiji lokacin kaza aka zama a ciki bayan zaman ciki aka doka duniya kan Allah uku ya motsa in aka yi ƙara ya doke ka ba ka da koni kai ne dai wani daga mimmanin mani ruwa wulatantacce mara kima haka aka tada ka zama jini ka zama tsoka ka zama kashi aka ma halitta ka kare zaman ciki duk kai ne dai wani ba wani saɓani a duniya a ce akwai ilafa tsakanin kaza da kaza kowa da da kawo da mai imani kowa da adam haka matakan da yake bi kowa ya yi duk matsayinka duk abinka wannan matakan kowa kake sanan ka biyu ka zo duniya sun maja'ada min ba'ada da'afin kowa kai ne dai duk gabanin dida da duk muna muna cikin zanen goyo kawar zama ana hama da ima maka gumba sadaka kawar zama amma gumba ya zama ya warar ne wata uwaye mata a mai sadaka ya warar ne yawa ne kawai ya warar tsayuwa ya tsayuwa ya tashi haduwa ya mai sadaka yi da mikewa eh kada tanta kada tanta kai ne je hankali hankali sai ga shi ya sheka da kuma kware wado ya so te wado ka tanka ya so dole ka tanka ba da lai ka tanka ga wado duro dai ya lau amma inda ka cikin gari ne ma da ka shiga mataki na uku fa ba mu ganin durwar ka tanka wani dan wani yana da nan yake magidi ne ya saba Allah ta yake duro ka tanka ya mance an kun biya shi ranar ba hajjuro ba yadda aka tada yi ya manci abin ba dafa ne ba daji ake a ƙasa mutu walai yadda aka tada shi aka ya manci to haka mutum yake rauni ƙarhi kuma a koma gidan jiya kenan allahu lazi khalaqakum min da Allah shi halicce ku daga rauni matsayin ku sun maji alamin ba da zafin kowa bayan wannan wurin kana ta da shi kuma aka sama ƙarfi tsakar ƙarfi tsakar tsakar jika shika talatin da uku sun maji alamin ba da kuwatin zafin mashi ma'ana na yana ta yana ta sai wannan ƙarfi kuma shi ma ya sake koma baya aka koma aka koma baya kuma sai ga wani gashi gashi ya walƙiya abin sha'awa ɗan wata ɗauka karatunmu na shekara goma gani ko ne kowa da yamma kasu gashin Allah ka wakani gashi ka goma goma kaɗe goma kaɗe goma goma bayan ɗauka gashi ba bai kiran dole ba shi wani a kama hanyar na tsarkuwa a kama hanyar da cika wani cika wani imani kuma ita kenan zai sanya rauni kuma da hurhura ya halittu ma ya sha Allah yana halittar abin da su kuma ya ce wa huwa alimul qadir shi Allah mai cikakken masaniya masani ne kuma alqadir mai cikakken iko yin abin da su Allah ya tabbatar da mu a kan imani Allah samu cika da imani dan uwa muna fata Allah tabbata alkhairi ka samu duka san mu ko ta kace na Allah kare mana ciki da waje amin ya rabbi alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala uwa muna da kware mana suna da kuma addu'a Allah ba ta lafiya kuma kuma da gafarta musu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته